ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته الى يوم الدين أما بعد فإن محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم akwai wacce ta zo za ta musulunta a to da farko akwai wanda ya tilasta miki ki musulunta ko kuma za ki musulunta ne bisa zaɓin kanki saboda gamsuwa da addinin a matsayin addini na gaskiya ba wanda ya sa ki ke ce kika gamsu akan za ki karɓi musulunci shi wancan da kuke tare da shi ɗan wanki ne shi wanda ya kawo ki shi waye ne a wurin ki mijinki ne kai musulmi ne na'am Allah ya kaddara kana tare da ita ita ma kuma ta gamu za ta musulunta to alhamdulillah a muna faɗan wannan ne saboda harkan ƙasar da muke ciki duk abin da shafi addini ana bibiyan mutane da bita da kulli a ce an tilasta wani ya musulunta to kamar yadda kowa ya ji da mummune da munafukai shine ta yadda ne za ta musulunta bisa zaɓin kanta babu wanda ya takura mata zan faɗi waɗannan kalmomi a cikin harshen larabci sai ki maimaita abin da na faɗa ki ce ashadu allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan anna muhammadan muhammadan abduhu wa rasuluhu yanzu kin zama cikakken musulma me sunanki maryam za ki bar wannan sunan ko don suna ne mai daraja ɗaya daga cikin fiyayyun mata guda biyar kamar da ya tabbata a hadisi to allah miki albarka allah tabbatar digadiganki akan addinin musulunci sai a kai ta masallacin mata wurin yan hizba فإن محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليست كمحبة أي شخص كائنا من كان فمحبته صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة نتعبد بها لله عز وجل وقربة نتقرب بها إلى الله جل وعلا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وفي صحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أيها المسلمون بعض الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا نظرت في أقواله وأعماله رأيته مخالفا للشريعة وهديه والمسلم حقا صلته بمحمد صلى الله عليه وسلم صلة على الدوام فهو في وضوئه وصلاته وصومه وزكاته وحجه وفي أكله وشربه ونومه ويقظته وفي كل أخلاقه وسلوكه وتصرفاته مقتد بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka zahiratan wa batina muna kuma neman taimakonka cikin dukkanin al'amuranmu muna neman gafaranka muna neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shirar da shi babu wanda zai batar da shi haka wanda Allah ya batar babu wanda zai shirar da shi muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai tallin tal ɗaya ɗaya muna kuma shaidawa tabbas cewa annabi muhammad bawansa ne manzonsa ne yalla ka yi salati da sallama akan wannan annabi naka wannan babban jakada da ka aikowa duniya ya zama kuma rahama ga wannan duniya ka yi wannan salati ga alayen shi da kuma sahabban shi gaba ɗayansu da duk wanda ya bi tafarki irin tasu har zuwa ranar tashin kiyama wannan ita ce mu ta ƙarshe kamar da muka ɗauko ta sati biyu da so gabata yau ita ce kutuba ta uku ta zama kuma ta ƙarshe a wannan maudu'i ko kuma a wannan topic da muke magana akan daraja da matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallam babu ko shakka tabbas son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake ba da son kowaye daga cikin halitta domin son annabi ɗin ibada ne mai girma wanda muke bautan Allah da shi muke kuma kusantan Allah da shi subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi ingantacce annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bedi na rantse da wanda rayuwa na ke hannun shi bi ma'ana ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yuminu ahadukum imanin ɗayanku ba zai cika ba hatta a kuna habba ilayi har sai na fi soyuwa a gare shi har sai ya fi so na sama da kowa annabi sai ce min waladihi sama da ɗan shi wa walidihi da iyayen shi wannasi ajma'in da dukkanin mutane gaba ɗaya imaninka yana cika ne a lokacin da ka ji so da ƙauna a cikin zuciyanka ta annabi ta kere ta kowa sama da iyayenka sama da ‘ya'yan da ka haifa, sama da kowane ne shehinka ne ko malaminka, jam'iyyarka ce ta siyasa ko ɗan takaranka. Son annabi sama yake da son kowa a lokacin da ka samu wannan, to a lokacin imaninka ya cika. A lokacin da aka samu akasin haka kuma akwai alamun tambaya akan imaninka Allah ya kiyaye. Ya tabbata cikin hadisin da Imamul Bukhari ya ruwaito, Sayyidina Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yarda khalifan manzan Allah na biyu sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina Umar yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ina rantsuwa da Allah la'anta a habbu ile min kulli shay'in na fi ƙaunanka ka fi soyuwa a gare ni sama da komai ya ce illa min nafsi sai dai fa kaina bayan kaina kan ba wanda nake so a duniya sama da kai sai annabi ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam la ya umar ya ce ba haka bane ya umar ai da saura hatta a kuna habba ilaika min nafsik imaninka na cika ne kuma ya tabbata a lokacin da ka ji cewa kana so na fiye ma da yadda kake son kanka domin a lokacin da kake son wani sama da kanka zaka ba da rayuwanka akan wannan amma in ya zamto kana son kanka fiye da shi ba za ka ba da rayuwanka saboda shi ba to shi matsayin annabi a gunmu alaihi salatu wassalam sai mun ji cewa za mu ba da rayuwarmu don kare shi don kare addinin shi sai sai na umar ya ce a take ba tare da ya koma ya sake shawara ba ko ya ja istikhara a take a wurin babu ɓata lokaci sai ya ce wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah la'anta habbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi a yanzu kan ina tabbatar maka na fi son ka akan komai hatta ma karan kaina ai ya tabbatar wa annabi kuma sahabbai ba munafukai bane ba abin da ya faɗa wallahi har cikin zuciyar shi kuma haka yake saboda in yayi ƙarya sa aya ta sauka ta ce ya munafarci manzan Allah na daga cikin darajar sahabbai duk abin da suka furta wa annabi gaskiya ne Allah ya san haka ne shi yasa shirun da Qur'ani yayi tabbatar da gaskiyarsu ne sai ya ce ina son ka sama da kowa hatta ma karan kaina sai annabi ya ce al'ana ya Umar ya Umar to yanzu yanzu kai magana ai yanzu ne imanin ka ya cika shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul tauba wata aya ce da take kalubale ga duniya gaba ɗaya kalubale ga duk wani musulmi Allah ce ya rasulullah kul ka ce da su in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance da ƴaƴayenku da ƴan uwanku ikhwanukum kenan ƴan uwa na uba ɗaya ko ‘yan uwa na uwa ɗaya ko ‘yan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya su ne ikhwan sai ce wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da ‘yan uwanku na dangantaka wa amwalu muha da dukiyar da kuka ainihin nema kuka tara wa tijaratun da hada-hadan kasuwancin da kuke yi ta shauna kasadaha wanda kuke jin tsoron rugujewanta a ce kamar stock ya yi kirash ka ji mutum ya asaran biliyan kaza a lokaci ɗaya sai ce wa masakinu da wuraren zama da kuka giggina manya-manyan gidaje waɗannan ababen da Allah lissafa ya ce da iyaye da ‘ya'ya da ‘yan uwa da mataye da dangi da kuma dukiya da harkokin kasuwanci da gidaje ababe ne guda takwas sai ce idan waɗannan ababen a habba ilaikum minallahi wa rasulihi su suka fi soyuwa a gare ku saboda Allah da manzo wa jihadin fi sabilihi da ƙoƙari wajen ciyar da addinin Allah gaba Allah ce fatarabbasu to ku zauna gani ga ku hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa ta Allah ce wallahu la yahdi al fasiqin Allah kan baya shirin da mutane fasikai sai zama ka ji cewa baka son Allah da manzo sama da yadda kake son kanka ko ka ji kana son matarka ko 'ya'yanka ko dukiyanka sama da Allah da manzo kai fasiki ne malami suka ce karshen ayan abin da yake nunawa kenan wallahu la yahdil qawmal fasiki saboda haka wannan ayan kalubale ce mai girma da take nuna wajibci da girman nuna soyayya da kauna ga manzo sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma son annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce da kowa zai iya yi kowa zai ce yana son annabi amma duk wanda ya ce da kai yana son annabi to ka kalle shi a cikin maganganun shi da ayyukan shi ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai dace ba yana bin tafarkin annabi cikin rayuwar shi da ibadan shi idan ya dace to son gaskiya ne in kuma ya saba to akwai alamun tambaya akan wannan soyayyar ke sa shi musulmi na gaskiya alakarsa da manzo alaihi salatu wasalam suka ce silatun ce alad dawami e wato alaka ce ta dindindin ba wai sai wani wata ake nuna soyayya ga annabi ba ba sai wata rana guda ɗaya ba ran sha biyu gota ko ran sha uku a shi ana son annabi ne 24/7 a kowane lokaci ka ji kana son annabi ba dare ba rana ba damuna ba sanyi ba bazara ba kaka ba shekara ba wata ba sati kullum ka ji kana son annabi son ma ya dinga karuwa amma kana son shi a wannan watan idan watan ya wuce kuma sai wani wata ya dawo wannan akwai alamun tambaya akan wannan soyayya dole in kana son annabi ya zamto alwalanka irin ta manzan Allah ce alaihi salatu wassalam ya zamo sallarka irin ta manzan Allah ce azuminka irin yadda annabi ce ayi azumi ne da zakkanka da hajjinka da yadda kake cin abinci baka cin abinci da hannu hagu sai in kana zama da yan boko mu su suna ganin sun waye wayil daƙiƙai ne na ajin ƙarshe kaga mutum wai shi ya waye e yana hausa biyu turanci ɗaya ta tsafan gidadanci yana cin abinci da hannu hagu wallahi tallahi baka waye ba duk wani wayewa tana cikin bin tafarkin addinin musulunci duk wani waye wanda ba wannan ba wallahi sunan shi kawanci ka je ka zauna cikin turawa zaka san babu ni'ima sama da ni'imar musulunci duk ci gaban su a duniyance duk ci gaban su a zamanance da cewa su sun waye idan ka san addini sai kansu gidadawa ne amma kai kana nan Afirka cikin talauci da fatara da azzaluman shugabanni kai su ne suke burge ka kana kokarin koyi da su kana ma kunyan koyi da addininka iyazan billah musulmi wanda yake son annabi na gaskiya cin abincinsa irin na annabi ne shan abun shansa ma irin na annabi ne baccin shi yanda zai kwanta baya rubda ciki yana kwanciya ne yanda annabi yake baya kwanciya baya addu'a haka in ya farka yana farkawa ne irin na annabi ba zai farka ba yayi miƙa yayi ihu wannan maguzanci ne idan ka farka ka farka da addu'a wannan shine hakikanin son annabi ɗabi'unka irin na manzan Allah ne annabi ba shi da girman kai in kana da girman kai kai ba mai son annabi so na gaskiya ba ne ba ya zama dukkanin harkokinka na rayuwa kana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam na daga cikin ababe masu mahimmanci malamai sun lissafa ababe masu tarin yawa waɗanda ke nuna soyayyen gaskiya ga annabi babu lokaci zan lissafa ɗaya zuwa goma in lokaci ya bani dama malamai suka ci abu na farko ga duk wanda ya da'awar son annabi abu na farko da ya zama wajibi a kan shi ya zama ya gaskata annabin cikin duk abin da ya faɗa labarin da annabi ya bayar na gaibu wanda shi agun shi ilimi ne tunda Allah ne ya sanar da shi ina fata an gane domin akwai kaman sa'insa tsakanin waɗansu da waɗansu masu da'awan annabi ya san gaibu da masu ci annabi bai san gaibu ba abinda zancen ilimi da hankali ya tabbatar shine ne a lokacin da na sanar da kai wani abin da babu wanda ya sani sai ni alal misali malamai suka ce idan na tambaye ka ko kuma akwai abu a cikin aljihuna babu wanda ya sani sai ni to sai na gaya wani na ce abin da ke aljihuna shine kaza da kaza kai a wurinka ilimi ne ba gaibu ba an fahimci wannan abin da kyau sai malamai suka ce to abin da Allah ya sanar da annabi alaihi salatu wassalam a wurin annabin ilimi ne amma a wurin Allah kuma gaibu ne don kafin Allah ya sanar da shi ai shi bai sani ba to malamai suka ce abu na farko ga gaskata annabi cikin duk labarin da ya bayar wannan na cikin soyayya ga annabi sannan wa adamu taraddudi fi zalika kar kuma kai kokonto duk abin da annabi ya bada labari zai faru a filin kiyama da abin da zai faru a cikin kabari ka yadda haka ne kuma zai faru labarin da annabi ya bayar na ababen da suka faru kafin a haife shi shekara dubu kaza da suka wuce labarin annabawa labarin kafiran da suka gabata labarin abin da zai zo nan gaba dole ka gaskata kuma ka yadda cewa haka ne dan da dama daga cikin ababen da annabi ya bada labari din ai wasu ma sun tabbata domin in kana karanta hadisai zaka ga ababai da dama annabi ya bada labari kuma ga sunan muna gani a lokacin da yake gaya wa sahabbai suna mamaki yanzu wannan abin zai yiwu amma kuma sun yarda annabi ya ce za a yi zamanin da mata suna yawo tsirara zamanin ya zo ko bai zo ba a lokacin sahabbai ko jahilai ko maguzawa ba sa yawo tsirara amma ce za a zo zamanin da mata za suna yawo tsirara ya ba da labarin za a yi azzaluman shugabanni wanda za su makure wuyanku lokacin ya zo ko bai zo ba ina gaje da saura annabi ya bada labari na daga cikin alamun tashin duniya a samu yawan kasuwanni yanzu kusan ko ina kasuwa ne duk ya bada labari a cikin hadisi a lokacin sahabbai babu wannan amma sun gaskata wannan kenan suka ce tuna daga cikin son annabi gaskata duk labarin da ya bayar abu na biyu suka ce bin shi da mishi da'a cikin duk abin da ya bada umarni Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan kun kasance kuna son Allah to ku bi ni ku min da'a sakamakon wannan yi hubibkum wallah Allah sai ya soku ya gafarta muku zunubanku abu na uku at-ta'addub inda zikirihi ladabi wajen kiran suna annabi sallallahu alaihi wa sallam kar ka ambaci sunan shi kace ya muhammadu wani akwai reni a ciki dan baka kiran sunan babanka ba da sunan shi ina fata an gane ke sa cikin alqur'ani mai girma Allah ce la taj'alu du'a rasuli ka du'a ba'dukum ba'da imamu mujahid daga cikin manyan tabi'ai da kuma sa'id bin jubair suka ce ma'anan kar ku sanya kiran annabi kamar yadda kuke kiran junanku sai dai ku ce ya rasulallah ya nabiyallah ya abal qasim amma ya muhammadu ya ce kar ku yadda ku yi wannan abu domin akwai reni a ciki shi yasa duk wanda ka je na ya muhammadu a cikin waka to akwai bukatar a karantar da shi kila bai sani bane ba ina fata an gane in kuma ya sani ya take to lalle ya yi kuskure wannan kenan na daga cikin ababen da ke nuna alamun so ga annabi abu na hudu nusratu da'awatihi taimakon da'awan annabi menene alakan ka wajen yada sunnar annabi kai wannan kuma bi kulli ma yamlikul mar'u duk abin da ka mallaka na lokaci da dukiya da iko duk abin da za ka yi ka taimaki addini yana nuna kana son annabi musamman wannan kalubale ne ga masu kuɗi ga masu mulki kaga mutum ya tsani a taimaki addini shi ba zai taimaka ba kuma ba su a taimaka akwai wani daga cikin manyan mutane a wannan ƙasar ya yi famanin sakatare na gwamnatin tarayya a ɗaya daga cikin ministries masallaci ake so a gina a wannan wurin aka yi kwamiti aka je aka same shi aka mishi magana a ba da dama ya ce shi ba aikin addini yake a nan ba kuma musulmi dan musulmai jikan musulmai yanzu wannan zai ce na son annabi masallaci za a gida ce sam ce shi ba aikin addini shi aikin gwamnati yake to duk aikin da babu Allah a ciki Allah wa daren wannan aiki to na daga cikin alamun son annabi taimakon da'awar manzon Allah alaihi salatu wassalam abu na biyar malamin suka ce addifa'u an wa an sunnatihi kai difa'i ka bada kariya ga martaba da mutuncin annabi karka yadda a ci mutuncin annabi kai shiru karka yadda a ci mutuncin sunnan shi kai shiru idan kana da ikon da zaka hana da karfi kai idan kana da iko na kai magana da harshe kai in baka da kowanne kai Allah wadai a cikin zuciya wa zalika ataful iman wannan shine mafi raunin imani a ci an ci mutuncin annabi ko an ci mutuncin sunnan annabi baka hana ba da ikon da Allah ya baka baka hana ba baka yi magana da baki ba kuma ka ji babu komai cikin ranka to wallahi ka tashi kai ta addu'a imanin ka na da matsala dole ka ji bacin rai an ci mutuncin annabi ko an ci mutuncin sunnan annabi na daga cikin alamun son annabi na gaskiya shine ba da kariya ga martabar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan abu na shida yaɗa sunnan shi idan kana da ilimi karantar da sunnan shi in kana da kuɗi yaɗa ta hanyar da za a yaɗa in kana da waya kai ta shiyarin ababai na yaɗa sunnan annabi wannan duka shi ma jihadi ne Allah ce annabi ya faɗa cikin hadisi na darar lahum ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha annabi yake addu'a yace Allah haskaka mutumin da ya ji magana ta ya kiyaye ya haddace ta ya isar da wannan maganan zuwa gaba kamar yanda ya ji ta ba daɗi ba ƙari ka ji an karanta wani hadisi mai amfani a bakin wani malami kai ma karanta wani ko ko tura mishi a waya ko kuma sa a gidan rediyo ko gidan tv yana daga cikin alamu na san annabi sallallahu alaihi wasallam sana abu na bakwai taqdimuhu ala kulli ahadin min alkhalqi ka gabatar da annabi akan kowa a duniya babu wani mutum ka ji cewa wannan ya ma kusa da annabi a wurinka sallallahu alaihi wasallam kowane ne shi ko da ku iyayenka ne malamai suka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka ji a cikin ranka cewa ya fi kowa yanzu abin da zai baka mamaki akwai wanda wallahi yau in aka ce an sha wata kulob ɗin shi ta ƙwallon ƙafa a ingila inda fa bashi da ikon zuwa in yana mai visa ma ba za su bashi ba amma sai ya kwana da bakin ciki ka garan sha ɓace wa an sha manchester yana nan a bolari ko a fantami cikin sauro wallahi tallahi ko an sha liverpool kuma a ta faɗa ana ɓata rai ana gaba da juna saboda tsaban ɓata lokaci amma za a zagi sahabbai babu komai za a zagi annabi da matan annabi bai damu ba amma kar a zagi manchester ko city ko ko united allah sauwake to wannan na daga cikin alamu na raunin imani na daga cikin alamu son annabi na takwas son iyalan gidan shi ya hada da matan shi da 'ya'yan shi da jikokin shi da 'yan uwan shi na dangantaka irin su abbas irin su aqilu irin su jafar irin su aliyu wanda hada ainihin baffanu da su waɗannan wajibi ne ka ji kana son su irin yadda kake son annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani a duniya da ke son ahlul baiti kamar ahlus sunna yan shi'a da ke da'awar son ahlul baiti wallahi ƙarya suke domin hadisin da ya zo cewar na na fatima ita ce shugaban matan aljanna imam muslim ya rawaito hadisin imam muslim shi ya rawaito hadisin fatima ita ce shugaban matan aljanna kuma ka zo ka ce ba a son na na fatima kaga wannan ba gaskiya bane ba dole ka ji kana son matan shi kuma kana girmama su domin darajar su daraja ce irin ta uwa dan Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyayen mummunai ne duk mai imani matar annabi babar shi ce shi yasa wani aka ce da shi na na Aisha babar ka ce ce a shi ba babar shi bace sai aka ga na Aisha aka ce ga wani fa an ce ke mahaifiya ce a gun shi ya ce a ta ce ai gaskiya ya fada Allah ce ne uwar mummune ne ba uwar munafukai ba na daga cikin son annabi sallallahu alaihi wasallam son sahabban shi dole ka ji kana son sahabban annabi kuma ka ba su kariya iya abin da za ka iya sahabban nan gaba ɗayansu babu wanda ya san ajalinsu sai Allah domin sahabban da suka halarci hajjatul wada sun fi mutum dubu ɗari ina fata an gane akwai kuma wanda ba su zo ba suna madina to duk wani sahabi wanda ya tabbata sahabin annabi ne alaihi salatu wassalam to wajibi ne ka so shi ka kuma ƙaunace shi ka ji cewa Allah ya gafarta masa ɗan aljanna ne duk wani kuskuren da sahabbai suka yi malamai suka ce gafaran da Allah ya musu ya gabaci wannan kuskuren Allah ya san za su yi kuma ce ya gafarta ya san za su yi kuma ce ‘yan aljanna ne kan ina ruwanka in sun shiga aljanna fa ba za su ɓace ma gida ba amma kana ta rikici wasu an gano laifinsu wannan hudu ban shaidan kenan na daga cikin alamun son annabi na goma saboda lokaci shine yabon annabi din alaihi salatu wassalam yabon annabi kuma ya kasu kashi biyu akwai yabon shi na a rera mishi baiti duk baitin da za ka rera a kan annabi alaihi salatu wassalam matukar baka wuce gona da iri ba baka ba shi siffa ta Allah ba baka ba shi siffa ta uluhiyya ba ka ba shi siffa ne ta manzantaka ta ɗan gatan Allah ta mai daraja ya halatta duk baitin da za ka yi kai ina fata an gane duk wani baitin da za ka rera a duniya in dai akan son annabin ya halatta ka rera shi wannan ya halatta da ittifakin malaman sunna ya sahibal haudi kamlin nasi min amalin fi wurdihi yawma tasqi minhu kullu dhami liqa'uka alhamd yawma dini tarfa'uhu yumnaka ya sa'ada man talqahu bid'an anta shafi'u alladhi turja shafa'atuhu على الصراط إذا ما زلت القدم أنت الشفيء لنا في يوم شدتنا wannan duk baitin da za ka yi ka annabi ya halatta ina fata an gane ya ce ta ƙumu wa hadaka kullu rusul lam ta ƙumi ya ƙulu kullu nabi min ta hayubihi nafsi fa tasjudu lirrahmani min amami ta ƙulu an talala an talaha ya da'uka khaliquna ishfa tushaffa huna lil khalqi kullihim duk wani baiti kan annabi ya halatta da hausa ne da turanci ne da larabci ne da fulatanci ne da kanuri in ya halatta ai da kanuri duka ina fata an gane duk wani baitin da zaka rera kan annabi ya halatta amma kar ka wuce gona da iri annabi ya ce kar ku yabe ni irin yabon da nasara suka annabi isa ya ce faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawon allah manzon allah annabi ya hana bashi matsayi kuma irin na allah abu na ƙarshe a ciki yabon annabi masa salati yawaita salatin annabi abu biyu zan faɗa na rufe da shi malaman tafsiri suka ce allah ya umarce mu da yi annabi salati amma ka kalli sigan da ya zuwa ƙur'ani allah sai ce inna allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ce tabbas allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikun shi suna yi wa annabi salati sai kashi da fi'ile mudari'i yusalluna suna yi sun yi jiya suna yi yau kuma gobe ma za su yi hattashin duniya ba za su daina ba abin da sa Allah ya gabatar da wannan saboda zai mana umarni da mu yi sai ce ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kuma ku mihi salati idan kuka yi ku samu lada in ba ku yi ba Allah da mala'iku suna yi ina fata an gane sai gabatar da yusalluna suna masa salati da'iman har abada ina fata an gane shi yasa abadan da'iman kullum Allah na masa salati idan kayi kai zaka amfana in baka yi ba kai zaka cutu ba abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim al-jawziya ya rubuta littafi jiraud afham a ciki ya kawo fa'idoji guda 41 na yi wa annabi salati idan ka rike salatin annabi na daga cikin falalan shi yana rage talauci kaga ana bukatar wannan ko mu yawaita yi wa annabi salati ga lada ga lada ga lada kuma ga daraja Allah zai daga darajanka duniya da lahira saboda yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala Allah ka yi salati da sallama ga wannan annabi mai daraja wannan kuduba da muka yi guda uku dukkanin abin da muka fara na daidai Allah shi ba mu lada inda aka yi ka samu kuskure ko tuntube harshe kuma Allah ya gafarta mana gaba daya ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka zaurar da mu lafiya ya ubangiji muna tawassuli da sunanka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya Allah halin da wannan ƙasa ke ciki Allah ka tausaya mana ya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ka ba mu zaman lafiya ya Allah halin da ake ciki na kunci da talauci Allah ka kama da saukin shi Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita ولا يئز من عليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا دائما بلا زوال ويا باقيا بلا فناء ويا مدبرا بلا وزير سهل ويسر علينا كل عسير اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة من كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم إنا نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم